عدوان إلا على الظالمين فالذكرى لسدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة tara ga watan rabi'a min akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da hudu za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da biyar a cikin kitabul imara inda za mu tashi babi na hudu ko babi na biyu kai ko na uku babu nahi an galabil imarati wal hirsi alaiha hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai tashi na ɗari uku da hamsin da biyar inda ma da yake babu nahi an talabin imarat babu da yake magana akan hani dangane da neman shugabanci a ajiyar musulunci da ya zo hana a waye wasu a ta fitowa yan takasar ruwa amma da yake kasan abin duniya ake samu za ka ga wato da masu zuwa gurin bokaye kamar yadda muka faɗa a baya aikin mogalin ake na bokaye mogal a shigo da su lokacin zaɓe a kawo su daga Nijar daga Tadi daga Kamaru masu dama kuma su rika fita ƙasashen waje domin Yahudi ya fi kowa iya tsaki Yahudu ba saboda haka akwai wanda a gurin Yahuda suke zuwa kawai dan lakkan mu ta masallacin marabi ta masallacin mariya a za ga sai da muka faɗi cewa akwai wanda wani malamin ne yake gaya mana da yana so ya ci zaɓe dokan da yake da shi sai ya yi ruwaɗi da yara saba'in kuma ka ce ma duk yara duk yan gida ɗaya sun yi da mutum biyar a gida zai ce a matsayin mutum ɗaya su kuma sai da aka ce Gaban da wasu a sai an kawo jinin jarirai kala-kala guda goma sha biyu. Shi ma ce ma an ka ɗigo ɗan biyu to a matsayin ɗaya suke. Duk wannan hanyoyi ne na wato na kawai neman shugabanci wanda su magabata za wa mun sha da misali a karatuttuka gudun shugabancin suke. abu kulaba har abu hanifa da an gobe da su da shugabanci sun ce ba sa yi wanda da cikin magabata da yake cewa za a baki shugabanci sai zama mahaukaci na wucin gadi babban malami ne hamshakin malami ana zuwa a ɗaukar su gurinsa ne za an gama ittifaqin jira a dora kawai sai koma hauka ta ƙarfin kiya ta koma manyan riguna da yawa a jikinsa rawani ya tsora ya fi ɗaya sannan ya samu dokin kara ya zugo shi da gudu yana kuma ga gashi nan zai ture ku haka har goma ji ziyara gaskiya ba da bawa lafiya dole aka haƙura da aka naɗa wani sun warke to su magabata haka da shi saboda ba sa kan shugaban Musa saboda wato mintunan da za ku ɗauka wurin hisabi a gaban Allah duk adalcin ka sai ya linka wato na irin wanda in ba shugaba ya bane kai yanzu wanda yake da ya'ya goma hisabin ka sai ya fi tsawo akan wanda yake da ya'ya biyar wanda yake da ya'ya ashirin sai ya fi na wanda yake da ya'ya goma to ina ga wanda yake shugaban karamar hukuma duk wanda suke abu ne kuma da karkashin suka fito wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma Allah baya wasa da kowa ba wasa a cikin ayar ko hadisi babu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati annabi ba dan wasa ya faɗa ba ba dan wasa aka faɗi ta ba ina da gwamna duk ko mutane mulkin ke ɗan miliyan jin da wani abu a Kano ko wallahi duk suna karkashin gwamna sai Allah ya tabbi da masu zuwa asibiti a wulakanta su da mai zuwa a ce ba kaza duk wanda duk adalcin ka sai Allah ya tabbi ka kai da kake kun babba shi kana ta faɗa cewa cewa da cewa da wanda ka tura shi kenan cewa bari ka tsara ban daurin hisabi a gaban Allah shine abin da kai ma rana da kiyama zai gane kana cikin wanda suke mutum ku abi san turuwa in ya kuma kuka je kuka rike ban murna yau ko a biya wa mutum jaji eh a ja hankalin ka cewa lallai muna jan hankalinka akan wannan nauyin da Allah ya dora cewa ka sani da idan mutum biyar Allah zai tarbe ka goma yanzu ba mutum jimin dai Allah zai tambaye ka ko ɗaruruwa ko kuma miliyoyi sannan ka sani cewa wannan kujerar ta aski kujerar aski ko ba a dawama a kai Allah Allah yake aski ne ke kai sai ka tashi dan wani ya hau ya karbi da ruhun ta ko da ne in kai ta zama a kai ya za a kuma ya samu kuɗi to haka shugabanci wannan shi ne shi za a ga musulunci da ya zo sai ta wato jan hankalin mutane kacce yadda su ne su shugabanci. To shi ne yake wannan ce alaiha babu da yake magana akan hali a tsakanin wani shugabanci da ta aikarwa a kai kan shugabanci shi ne alhirsu alaiha. Ana Abdullahi Rahman bin Samura an karbo daga Abdurrahman dan Samura kaga kan da ya zama alhirsu alaiha shine kwadaitarwa ga gurin wanda ba wanda ya cancanta yayi sai shi akwai lokacin da duk da amana akwai lokacin da ya zama dole kuma ka nema kamar lokacin da annabi Yusuf ya nema ija'alni ala khaza'il al-ardi inni hasibun alim aka ce idan bai zanto ba wanda ya cancanta sai kai ka koma gefe ka kyale da ka kuto a nan lokacin ka yi laifi to anan ne ba abin jirgi ban ka nema amma inda wannan suka cancanta da yawa kowa ya ce to anan da wayannan ake ina kuma ga wanda bai ba cancanta ba min ba da aula kada ya motsa to Abdurrahman bin Samra bin Hadid bin Abdul bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab shine nasabarsa ana ma alkunya da Abu Sa'id al-Qurashi al-Awaji al-Amsali al-Adus ya musulunta lokacin fatahu Makka yana cikin manyan wannan mutane a lokacin sa musamman a a Basra ya zauna a garin Basra sannan da shi aka yake Sajistan dan lokacin komanda ba aka dora shi zama komanda to shine wanda annabi ya ce masa wannan ya ce ma wannan hadisi bari ku ji da yake mar ya abdurrahman qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam ya ce ko dai ku lokacin rasuwarsa kuma ya rasu a basra shekara ta hamsin da biyu ko suka ce a ta hamsin da ɗaya bayan hijira to shine annabi ya ce da shi ya abdurrahman bin samura la tas'alil imara ya kai abdurrahman dan samura kada ka roƙi shugabanci kada roƙa wannan shugabancin na malamai suna cewa babban da karami kowane da babban da karamin karka nema fa innaka yu'tika an mas'alati annabi yake da domin idan aka baka shugabanci a lokacin da ka roƙa alhali roƙo kai ya ne ke ce wuce ta alaiha asmallahi rahmanir rahim abin da bai aiki rikka wa nafsa za a barka da kanka kale ka zai Allah ba zai kawo ba ta ne ba adadi Allah ba zai taimake ka ba zai kale ka da kanka shine wucinta alaiha wa in utita min ghairi mas'alati idan ku aka baka shugabanci ba tare da ka roƙa ba zuwa aka aka ta bibiya wataƙila ma su da aka matsa ma aka gayyato wani da ake jin za a iya ji ta kansu da kyan da kyan da mace kasa ka karɓa to sai annabi ya ce wa in ta alaiha to Allah zai taimake ka a kai don ba kai ka roƙa ba shine wa in ta alaiha Allah zai baka agaji da tanyo a kai Allah wani zara hannunsa ya baka ba To, wannan hadisin kenan. Kaga na farko yana nuna hausahani dangane da neman shugabanci. Wasu ce wannan hannun linka raha ne, wasu kuma suka ce linka harin. Saboda haka a nan hannun yake. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan halin ana yin ne don al'ummar da za ta zo bayan annabi alaihi salatu wasalam kan wani ya dauka iya abdurrahman bin samura aka hada neman shugabanci ya ce ai shi kadai aka hada kamar da aka cewa abu dan jibari cewa ko mutum biyu ne karka shugabanci shi duk da gaskiyarka da rikon amana shi za a ce bana ba iya gaskiya da rikon amana ne yake za a mutum shugaba ba gaskiya da riko amana kawai a ce wani mai gaskiya ne ba shi kadai ne kwalitin da zai sa a tura su shugabanci in ba ga wala ku budin budin makuwa amma yanzu Allah ya kiyaye. da zai ce shi ne ke cewa da ibratu bi umumin lafi la bi khususi sabab aibai al ibra bi umumin lafi la bi khususi sabab kaka yau kalli ya sababin da ya faɗa aka abu ka ce kawai shi ke na akan wani sababi a yadda lafazin ya gami ake kallo kawai annabi ya hana ya shafi kowa idan ka muka ce kutufiya ce sai ka kawo dalili yawwa ina annabi ya hana wani sahabi to ba ina kan da ta kai abu ka ta kowa in ka ce bi ta garmi sai kawo dalili ina wannan malamai suke faɗa domin ji wannan na biyu abin da za mu koya shine duk wanda yake gudun shugabanci bai roƙa ba to Allah zai wato zai zai shige mallamarinsa eh Allah zai taimake shi akai amma in roƙa Allah zai bashi da dabarunsa in duk mai kwarin shugabanci Allah zai bashi da dabarunsa kuma muna gani hadisi na gaba ana bi musa al-ashari wa mu'adh bin jabal an kawo daga abi musa al-ashari shi ne abdullahi bin qayyim ومعاذ بن ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل قالوا في قال ابو موسى ابو موسى يتي اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم wata rana na tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam na fuskanci shi wa ma'i rajulani min al-ash'ariyyin a tare da ni akwai mutum biyu daga cikin mutanen al-ash'ariyuna tare nan da aka ce su suka fara da sunan musafaha ko ta gaisuwa sannan ko su ne mutanen da da mai kuɗinsu da talaka kowa kan yi ne domin idan aka yi tafiya da shi wani ya taho da guzur naira dubu ɗari misali wani kuma wasu duk kuɗin ya ƙare wannan saura dubu ɗaya wannan saura dubu biyu wannan saura dubu uku ko kuma wancan saura dubu ɗaya wannan saura rabin kwano wannan saura abin gani ɗaya sai ce to kuma ya kawo sai a haɗa da kiyayya idan dubu ɗari ba zai kyashi ba zai kawo mai kwano mai buhu goma zai kawo mai gwamnan ke ya kawo wanda wai da shi ya kawo sai a haɗa gaba ta shi aku bara ba dubu wa daida al'ashariyu na gaske ta ko wani ai karamcin ya kai mu ko yanzu mu shi ne yake fara makalewa ya fara tara ko mai kuma ya fara shiga uku to su ne wayannan mutanen da mutum ne daga cikin su ahadu ma an yamini abu musa al-ashari ka san da su ne yake ɗaya daga cikin jira dama na wa akaru an yi tari sai kuma yana hagu wannan fa wato sahabbai sun suka tashi ba ka labari zuwa zo su gaya ma wai komai kogo da kogo wai hatta ɗaya yana dama ka san yake mutum biyu kawai mun gamsu amma sai an gaya ma saboda ya gaya ma ba ma iya magana annabin da ya haddace ba hatta abin da ya faru ya haddace eh ya kawo ma kobo da kobo sai ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taku a lokacin annabi yana asuwa ki bari ka ji ƙarin bayani ma an gane ku kace nawo ma ta'ala kowanne daga cikin yana roƙa yana roƙar a tsora shi ya zama jagora ko kowane daga cikin na dama da na hagu faƙala ya ba Musa sai ce ya kai abu Musa au ya Abdullahi bin kai annabi yake da shi ya kai Abdullahi dan kai tattarawi mai ruwa ya yayi kokonto anan annabi cewa ya Abdullahi bin kai ko abu alkunya ya faɗa ko sunan قال يقول قلت في نفسي wallazi ba ataka bil haqqi kamar wannan maganar da annabi ya yi zargi ce cewa kamar sai yanzu ka tayo da mutanen da suna neman shugabanci ko ne daga cikin su yana tambaya na dama yana tambaya na hagu yana tambaya annabi yana wannan magana sai ya sauri ya saranda sai Abu Musa al-Ashari yace na rantse da wanda wato wanda ya aiko ka da gaskiya ma adala ani ala ma fi anfusihi ba wallahi ban san me yake ransa ba sai yanzu ni ba na ji suna tambaya ni ba ni abin da ba ruwa na ma dilani ala ma fi anfusihima wallahi ban san me abin da lam a'rif annahu ba da'a bi hadha lam wallahi ban san wannan abu da ya kawo su ba shine magana da yake alikula ai san kai kenan eh ka san kai abu shine lam a'rif wallahi ban san cewa annabi ba da ali hada al'amri wa lam yukhbirani bi zalik ba su bani labari ba shi dai kawai mun tawo tare amma ban san neman shugabanci suka zo ba ku bari ku ji wa ma sha'artu annabi ba ya in bani al'amal to annabi yace ni ban ma san aiki suke nema ba ya ba aikin Allah am ji abu musa da sharike fa ka anni anzuru ila suwakihi yace da yake faɗa hadisin yace kai ka ce ina harado ina tuno lokacin da annabi ya sa asuwakin a bakin sa da yanayin asuwakin ma yace ka ka shafatihi yana karkashin leɓɓansa ko leɓɓansa kana kat a lokacin ma wato wato ya ɗaga asuwakin ya ɗaga kaga shi ma wannan ana so a gaya ma ƙarfin hadda ne a ta yanayin asuwar kin sai an gaya ma aikin shafa'a shi ne kalasa an gane ko yawwa suna kawo wannan ne litofin ilhaba za a gaya ma labarin nan ko amintaccen labari ne an kiyaye ba mantuwa ne yace a lokacin na hanguwa zuwa shi annabi alaihi salatu wasallam ya dan daga ma yana cikin bakinsa kasan lebansa ya daga shi fa kana sai yace lam har abada aula ko kuma a'a la nasta'milu ala amalina man arada mu ba za mu dora kun san shugabancin da suke nema ai sai za a yi ta tariya idan kuma za a tura mutane su kai hari wani gari ana kawa komanda to ko kowanne daga cikin wayannan mutum din yana so sai yake cewa yana so a bar shi ne annabi ya zargi Abdullahi bin Kai domin shi ya zo da shi to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace la nasta'milu ala amali na man arada ku ba ma dora duk wanda ya nufa ta aikin mu yake so ku ba ma bai duk wanda yake so walakin zahab anta ya abu musa kai abu musa da baka roƙa ba kai ka tafi a matsayin komanda ku ba za a ba ku ba kai abu musa la shari'a wa abdullahi bin ai ina yaman ka tafi zuwa ga yaman a matsayin komanda to kun ji abin da ya faru ثم تبعه معاذ بن جبل bayan nan daga baya sai annabi ya sa Mu'adh bin Jabal ya bi bayan sa shine za ku iya tuna hadisin sa ya tsira wala tu'assira wa basira wala tunassira cewa an za ku je ku dawa ku sauƙaƙa wata ruwaya ta zo da yassiru wala tu'assiru wa basiru wala tunassiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta sai alwushir kada ku kore kada ku rika koran mutane sai addinin musulunci zuwa ke kai ta janyo mutane su shiga ba koran ta ake ba ita ce da'awa shine kyakkyawan usulubi na annabi alaihi salatu wassalam eh ba a so kowa shiga wuta to me faru fadi dan da wale bayan wa abdullahi bin kai falan ma kadima alaihi yana zuwa shi abdullahi bin kai har ya riga ya je yamma yana zuwa gurin sa inda daga baya biji yana zuwa alqalahu wisadatan yana zuwa fadar Abdullahi bin kai ko Abu Musa al-Ashari sai ji kai masa tuma kasa irin wannan fulan na sarakuna da ake zama a kai ya miƙo masa dan kun tune shi ne tun tugo wannan ne tuma kasa wannan mamu awai ce to yau aka miƙo masa wannan tuntun domin su karamawa ce asali wato da kaga sarakuna suna amfani da wannan ai ko da yake dan bojiyo aka gada shi kuma sarauta ake ta musulunci gado ne na annabta kale yake injil sauka a nan zauna a nan dama an kaje gidan mutum ka shiga falo ba a neman guri kawai a harfi a tsayawa za ka yi sai ce bismillah haka ake yi za ga duk wanda ya fahimci karatu da kyau ne daga gidan mutane baya zama yawa to ka ji ko ko in ka ji ka je yanzu kana zuwa ka rabi a kujera ka ci zero ka tsaya duk da ce to zauna to sai ka zauna saboda haka abu ne mai kyau za ga da yawa manyan mutane wanda suka fahimci abubuwa da don suka shigo gurin ka ba ta zama sai ka ce bismillah wani ko wani sun ka yi shiga wani zauna ka ce wa bismillah sai ya zauna haka ake yi amma wani kafin ka zauna ya zauna jira yake ka shigo kai duk abin da za ka yi to sai yake injil zauna wai da rajulun inda hu muwattaqin yau fa kawai yana zama sai ya hango wani ko kafin ya zauna sai ya ga wani mutum a daure ai muqayyadin shine muwakkak an tsaure shi da mari to me faru kale ce ma haka me haka kuma in jiwa mu'az dan jabal domin su ba sa daga kafa su ga ban sun da a kafin da yake an yi bayani akan tsakanin Abu Mas'ud ne badari da da Hudayfa ko lokacin da aka je wata ran zafi sallah a Iran ya ga ya kan tudu a wani gari yana sallar wani tsodo mutu baya saboda ya ganta a tudu ana idarwa yace da shi baka sa annabi ya hana liman ya hau tudu ma wuzuna kasa ne yace ai kana jin yau ne na tuno hadisi su ba ta kai kafa wajen al'amru bil ma'ruf wallahi wa anil munkar su sai ganta a daure yace me haka kuma kale yace kana yahudiyan wannan da kake ganin sa bai yahudi ne fa aslama ko musulunta thumma tahawwada sai kuma koma da yahudan sa yahudi su ga babu la'anatul lahi alaihi saboda haka kawai sai kuma zama da yahudi kara sai ta iblis to kun ji bai ma zauna ba yace zauna yace zauna قال يقول لا أجلس babu dan gaba da yake Abdullahi ibn Kai yake bazan zauna ba hatta yi kala sai an kashi in ka gana zauna to an kai wannan da yi da lahira kike amma bazan zauna ba kun fa bayan Allah ku wallahi duk wannan abu da kuke gani ana kai mana cin kaji a Isra'ila a Palestine wallahi tallahi ana yi musu ta'adi shi ne da kuke tsammani saboda mu ba mu da bidiya ne bisa ba kwa jiko mu amma wallahi ana yi musu aji ana yi sai da yadda kuke tsammani domin kamar yadda aka faɗa cewa irin mamayar da Falastinawa suka yi wa Yahudu sun gowar musu tsirara a duniya wallahi sun gowar musu tsirara iya sace wannan security analyst din da ake magana mutum goma sha da chief commandant din chief security commandant din iya wannan ya isa sannan fa tsakanin Isra'ila da wannan sojojin da aka kawo suka kwace gonakin Falastinawa aka kakkafa su kawai suka kewaye Falastinawa tun kafin yanzu suke zalunta su wanda bai yahudi ne roba Falastini kawai ya zo wucewa sai harbi shi a ce ya ce ya harara ce harara kawai wai ya harare ko kuma zai wai zai ya kaji zai jifa na ji kawai shi ne ba a kawai sai ta harbi mutum wallahi tun kafin a zo wannan gabar to suna da CCTV wadda tsakanin sojojin nan da kai suke akan boda da wajen gari tsakanin su da ina ji almost 800 km suna CCTV da uwa ko sauro ne zai jibta za su gani amma abin da zai ba ka mamaki aka iya zuwa wannan turukun da aka ajiye gaba ɗaya Falastina suka kuka cikin su suka yi musu ta'adi a wannan ta'adin da aka yi suka ko da ya fi mutum dubu kuma ka san yadda bai yahudi yake da ko da ɗaya daidai yake da mutum dubu shi a gurinsa wanda ba bai yahudi ba mutum ɗaya yake a cikin yahudawa shi sa na gaya muku an musu ta'adi kuma an musu tsarara da yanzu duk duk sojojin da suke duka ƙasashen da yanzu musulmi na laraba da suke kewaye da su yanzu sun raina su wallahi sun gane a jerawa fanko ne suke tsorata mutane Yusa Amerika da Jordan da Italy da Jamus wanda da Faransa munafikai su ne za ku ga yanzu sun fito ƙararra sun haɗe kai. To amma kamar da na gaya wani tun da Salmanu Salmanu ya ko sarkin Saudiya ya taɓa burge ni ba sai wannan kar. Ko muna burge ya ya burge ni a wannan kar domin bai nuna cewa su suna goyon bayan Falastinawa. Wa haka muke bukata. ƙararra ya faɗa cewa su falastinawa suke goyawa baya ya yi abin kirki gaskiya sosai kuma ya ba da dama banda addu'o'i da ake a kai musu abinci da taimako haka ya kamata tun tuni musulmi su zama to ai ba wannan ba ma abin da na Afirka ta kudu ai wannan musulmin cikin Amerika da suka je Hawaii ta hawo ana zanga-zanga suna ganin ake wasu fara tunanin ake mu muna sai a kawo ta waje ake ga ta a cikin gida musulmin da aka gani wannan karan sun fita a America sun tafi har wani ta suna nuna cewa ba ta goyon bayan kashe uwansu da ake wallahi ya ba duniya ba mai musulmi masu ɗumbin yawa a yanzu a America ana da a ta makarantu masu kyau na koyar da addini akwai a America Allah kuwa shi sa wata wasu ɗaliban mu kwanan nan ta mahaifin su na Amerika ita matar da yayan za su koma Amerika muke tattauna da uwar ana da gobe za su tafi tana cewa ita abin da yake damun kaza kaza kaza nake mata ai an ce yanzu da makarantu masu kyau na addini ki ne ma ki sau saboda sun koma can da zama gaba ɗaya saboda haka hatta inda ba sa tsammani yanzu musulunci ya je har kusa da su walau kariya alkafirun yawa to wannan shine kaga sai yace sai an kashe shi yasa yace qada'ul lahi wa rasuli domin hukuncin Allah ne da manzon sa cewa wanda ya rida a ce kaji lahira shi ne fada haka yace qada'ul lahi wa rasuli qada'ul lahi wa rasuli ta uku hukuncin Allah da manzon ne sai an kashe ba mara bihi Abdullahi dan kai ya bada umarni Abu Musa al-Ashari ko kutila aka kashe wannan bai hudu ثم تذاكر قيام الليل قيام الليل sannan sai suka tuno kiyamun laili kuma sai wa dare kaga su su ka bai ku yadda ka san in ka koma yanzu ana tashi da kaji sai ka nemi abinci to su ma aka kiyamun da yake zaman mu in mutum ka ga ya tashi da safe jikin sa yayi la'asar ba abinci ne babu ba kiyamun da yake da yake in yi mutum kiyamun da yake a to zai shiga wani yanayi kamar mara lafiya da sai aka yi maganar ta فقال عدو ما sai ɗaya daga cikin su yace Abdullahi bin Kai da Ma'ad bin Jabal amma ta ruwaya ta nuna Abdullahi dan Kai ne yace amma ana yace ni ba qumu wa ana yace ina yin tsayuwar dare kuma ina ba wa zubi naumati sai dai na faɗi wannan karatun a karatun mu na ummatul hasan cewa ina fata fi naumati Allah ya bani lada a baccin da nake kwanciya ma arju fi qaumati irin fatan da nake Allah ya bani lada in na tashi kiyamun dai me yasa yanzu ne kiyamun dai dan baccin ka ne zama na lada duk baccin da ka kwanta da niyyar cewa wurin kwanta zan samu karfi in tashi da wurin ne kiyamun dai to wannan baccin lada za a ta baka ko kuma wurin kwanta zan samu karfin da zan tashi da wuri mun sallah asuba na da za ka samu ban tashi da wuri wuri mai sallah asuba da shirya yara da kai su makaranta na da za ka samu kawai abu bambanci shi ne ka shigar da niyya bari sa kayan nan ba don ado kawai ba don mai sallah Allah ya ce ku zuji na tafi na da za ka samu to shi ne ke cewa ni la haka shibu naumatu kama aka shibu ƙaunar. Ta wannan kenan. Kaga hadisin shi ma yana bayani a kan me ba a kwadaitar da kai dangane da neman shugabanci. Sannan sunna annabi shi ne wanda ya nemi ko shigowa kai a za ga wasu ba da bara da ko mu ne mata aure haka wani lokacin. Waye ke so a bashi monita ka ce wa iyaye mata. in wata daga hannu ya ce to ba za a bace duk wanda ya daga hannu ya nema to ya nema ba za a bace wanda ya dage aka ta nuna wani gaskiya ba na so ke gida ba wanda ya dage ba ya so gida ba sannan duk wanda zai shugabanci mutane zai jagoranci a tabbatar da ya dace da abu sannan wannan hadisin ya nuna halaccin kaiwa musamman wani ɗan uwanka ka san ya samu canjin aiki wani guri wata rana a kai mata ziyara musamman aka ce jagorori ko malamai a kai musu ziyara yanzu kamar a ce malam auto mala da mazu yadda ya ba da gudunmawa a nan tsawon wata rana a ce majalisin ko markaz na Uzaifatu bin Yaman ya shirya kawai ziyara ta musamman don ya kai wannan shi ne zumunci amma ba ya kawai ka san matsalar ɗari al'adar mutanenmu kan da kazo kana amfanar da su in ka ta fito an gaba da kai an rufe shafuka to haka ma ba ba wai an wallahi ko mutuwa kai za a yi jimamin ka ne na wata ɗaya haka al'ummar mutum za a yi mamunta ne na wata ne ko wata ne ko an tuno a ce Allah sarki wani amma ba ba za a yi tunani a kan yanzu yaya shin yana da iyali ya mutu ya bar yaya to ya yayan sai yanzu suke rayuwa al'umma ba hauke a wannan ɗabi'a yake in ka idan Allah ya sa ka zama shugaba jagora ko malami to ka yi wa kanka alam nasara alam nasara shine duk abin da ya zanto zai kawo ma ci gaba to ka tafi ka yi ran da kake da furta ka zo ka yi wannan mutane haka ake yi domin ran da ba abun ta gidan ka ba zai baka ina gaya ma yawwa fahimta da kyau Allah ya sallaye ai za muke ta faɗa a matsayin mu na ɗalibai mun muka kai matsayin malaman wannan turba za mu hau ba kowa ne zai iya la'akari ma da cewa lallai ne dubo wani yana da wata matsala yana da wata bukata ya kamata kawai ba kafin ma ya roƙa bari a yi bar al'umma ba wuce wata haka idi za kai ka tsaya ka tsayin da ka ka zama mai kafa biyu in ba ga wallahi za ka zama abin tofi ƴaƴanka su zama iyalinka su zama da wannan ne kuma gaskiya yawa to sai ce sannan kai da haddi abu na hudu akan wanda yayi wa daba kansa eh ba jinkirtawa eh shi ma akwai wannan ba jinkiri abu ya zo na shari'a kawai azartar sannan kai da haddi akan wanda ta wajaba kansa babu fadilatul imam al-adil babu da yake magana akan falala da fifiko na shugaba adali adalci ba ba irin yadda wata ke na shafa ba idan ke yi fi muhallihi ka san ba sa gani mata ba sa bambance daruriyat da hajiyat ba ruwa duk kamawa suke da tahatimiyat da ake magana a ai hajiya akwai abin da ake kira dole matan zabi to abin dole shine zai amma wajen kyautatawa iya gudu iya ladan ki wallahi yawwa wacce ta fito ta ta yi za a fito ta kuma kai ka tarawa ta ta ta an fito ta mata ita ma tarawa ta ta ta ruwanta ya to ta mata har da zawo da insa da illa da insa ake kullun na ba ku kudin ko kuma ce dubu biyar biyar wannan tana ado ce abin da nake so ina gani zan ba da tukuitin dubu ashirin wata na ko ma an kira zo a baki ki irin wancan shi ne kawai kuma ba rashin adalci bane ba gurin mata wannan rashin adalci ne ba ruwanka da su karatu addini shine yadda ta kyautata abin da ba na daruriya ba ka kyautata mata kuma kar ka zama mai surutu ruwan ta ta ji ta faɗa ita ta ji amma dai wannan kyautata ko a addini ba laifi bane gwamawa mata suke ji su gwama abin adalci shine abin da ya zama dole kowa ya masa amma kyautata wanda ta fito ba zai yi wallahi wanda ta fito ta ba ka fi kyautata mata wannan shi ne adalci amin ya Allah na ba ta san kasan mata ba ta san wannan karatu na biya wasu mata muka rika dube rike to ba abun dube bane ba wani dube kai yawa haka yake farin ko ado ne kaga ba ya cikin dole ita na fula adam farin lafiya to sai yace wa hukumatul jahil da kuma hukumar da rayuwa a jahili shine jahil da zaka ji bahaushe yana cewa jahili ai asalin kalmar larabci kallo wani yaro a ce ai rashin jiya ce jahili maza duk da shi ba a jahili yake nufi ba kawai dai yana nufin maraji wala hasu ala rizqi bi ra'iyya da kwaɗaitarwa a wuta tausakawa waɗanda ake mulka shugabannin Najeriya ku tausaya mana domin mun ga abin naku ya ki tsayawa ba ba da wato ba wani guri da suka ba layi da aka ja ina magana da wani mai tire da kusa da gidana na je siyan sukari sai na ce nawa sukari je ce wani dubu biyu da ɗari tara yace amma in ya ƙare wannan na kusa da gidi dubu uku da ɗari biyu shi wani adalci ne ba sai ce mun kace ne ba kuma ma zani sunan zama zani sai ce saboda wannan dubu arba'in da dubu hamsin da ɗaya na turi to ka ji da biyar to ka haka ba yace saboda dubu hamsin da ɗaya na turi wannan wannan ku dubu arba'in da takwas na turi kaga wani ne ba a ce biyu ya lita kawai gaba ne ya zama haka sai ce sai ya kare in ya kare to wannan dubu ɗan uku da ɗari biyu ne ke haka ba to kaga ba lokacin da zai tsaya wannan a wannan yanayin goyi suke kokawa yanzu yanzu wani yana nan ya kai dan uwansa kotu suna ta kokawa su ake ce an kwaci miliyan duk ba wannan nauyi a kansa ne roman ake gaya ba wallahi inda ya san nauyin da yake kansa ko wani zai iya cewa ya haƙura al'ummar duk da suke karkashin ka sai Allah ya tambaye ka mutum yana tashi wani ba mata sukari ne ce wata abinci yake yadda zai ci abinci guda uku a rana wani ya koma guda ɗaya ma yanzu yake so ɗaya ba zancen tiri square ne a haka ba muke to kaga da tausayawa waɗanda ake mulka wallahi ɗan Najeriya yana cikin wani yanayi na kuma wai a haka wai ana maganar ita kasar gaba ɗaya a haka to ka ga sai rayuwa mun shiga uku in dai wannan demokradiyya jariya to duk wanda sai rayuwa wallahi mun shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk wanda ya kawo samun da aka kawo Najeriya aka haifi wannan demokradiyya Allah ya isa mu Allah kuwa ba biya ba domin in dai wannan demokradiyya jariya ce a haka kuma renanta ake ake so ta girma wallahi to shi za wani Allah ya jika alaji garba a kafin ba ya ga wannan yanayin wani lokacin wai zai ce ce ce sai ya kalli ya'yan zai ce wallahi tausayin ke ji baban kaza sai ya ce saboda shi ke din yanayin kasar yadda aka taho ya faga wannan yanayin ba kawai yanayin da yake ganin cewa akwai ba a ɗauki dimension da kyau ba sai a irin firasarsa cewa ba ɗauko salo mai kullewa ba kuma ga shi dala ai wani a ƙarshe kuma da yalla bai yi to an za ka ajiye naira ɗaya kullum sai ka shekara biyu ko za ka ajiye dala ɗaya kullum za a je naira ne kullum naira naira ta Najeriya kullum sai ka je ka kwana ɗari uku da sittin sau biyu sannan za ka mallaki dala ɗaya. Ai ya ma fi yanzu yalla bai. Yawwa ai ya fi. Yau dan kallon safa kuɗin za ga ɗari bakwai da wani abu zai baya. Ya fi sai an je tara uku. Yau hudu ko? duwe ɗari uku. Kaga dai yanzu da karancin shekaru na amma wannan zancen kan kusa jini na ya hau. Allah ko saboda ni ina da karancin shekaru ba a gwara da wannan a bar wannan magana. Allah ya lattafa mana. Allah ya sauke. Yake wannan ya ani da qarin mashaqqati alayhi. Babu yana magana akan hani dangane da shigar da wahala ga talakawa. ana hana shi a gabanin su daina janyo mana wahala ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo sai annabi yace fa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwo والأمير الذي على الناس راعي جابورا شجرا wanda yake jagorantar mutane mai kiwo ne. Eh, idan ka shigo, shi daga masallaci ka shigo a matsayin ka na lima, to kiwo kake yi. In ka annabi ya waka lamba, cewa ka kalli in za ka yi sallah ka kalli wanda kake kiwo ta akwai mamunka. Ka kalli ba sarauni fa inna fihi mutari wal kabir ko wajen haja aka annabi ya fara domin me yasa saboda kiwo kake idan kana da dabbobi da ka dauko su sai da wanda yasa wata ta kare ba ka kada su da gudu a hankali kake tafiya dan wannan guda ɗaya kawai to haka ake yi duk wanda zai kiwon su mutane su ya rika mura'ati na suwaye ko so ba sun fa inna bihim da'ifa wa kabira wa taqib wa al-haja to haka wa huwa mas'ulun anhu annabi yace la ya mace kun ji magana ka ta dazu duk yawan su talakawa da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba da dan jafiyar ka da wanda ba dan jafiyar ka ba da wanda ba shi da ƙuri'a ba wallahi sai Allah ya tambaye ka akan aka yi kawai za ka je ka gane cewa zuwa gabanin ya kawo Allah na ranke da Allah makarantu za ka je ka gane cewa gabanin ya kawo Allah hanyoyin da za ka bi ka gane cewa da wani za ki sha wahala a hanya yanzu za ga mutum yanzu wani muna magana da zai ce mu wani ya gani shi kadai a babu ya tsola ta faɗa shi kadai kake ran nan a haka wani ya mutu yana ta faɗa da yaje da ciyoyi ta baya ya da kiba ko kai ya kalla mun kuku da da na gani inda yake ciki kawai ban ce masa kalawa tunda dai ni bai taba na ban faɗi ba ya dai yi da abi yana ko ban ma san ya karya wa kuku da ba sai yi maza ya dai faɗi ya faɗi an taje shi ya ya miƙe sai da wucin gaba sai biyu su ban da Allah ya hakuri da shi ba kuma sai zan bayi da wajen sai tiri na hu Allah ba abin nan sai ni ce tiri Allah a miƙo mu aka miƙo na rika abu na na tafi na gyara kika yi sabbaci yake to haka wata kila ya fito gidansa ba komai kuma bai ga mara lafiya wannan zazzabin da baya jin magani karo daya abubuwa kala kala shi kaɗan ya san me ke damun sa. Wani godiyar da na wa Allah ne bai taɓa lafiya ta ba. Ke ce wa rajulu ra'i mutum bayan shugaba magidanci mai gida. Wani za a ga yana da iko amma wasu ya ce in zai fito zai ce yi yan dabaru. Duk wanda ya ba wa gaya matarsa wannan sai za a gaya wata cewa ta yi duk hanyar da za ta mutu bi. wallahi abin malami yake jira ko jira ne mutum da wasu wani gani ba ya tattauna wasu matsaloli haka za a yi wani program na dawa sai muke fitar da lukuɗan sai muka ɗauko topic sai muka kawo irin wannan misali sai yake cewa shi akwai matar da take gaya wa taron da Allah ta sha fitowa hanya saboda rashin abinci kawai ta rika burin Allah ya sa wani ya taya ta dan ya ba ta ɗari biyar ko dubu ɗaya da za ta ci abinci ake kuma ita dai ba ta magana ba haka za ta gama yawonta ko ta shiga gidan mako kawai wani lokacin da niyyar ziyara dan ta samu da za ta cika koma take wallahi haka ta gaya masa to ka ga ba a gaya mata haka ba a gaya mata haka duk talaucin ta ba ta hakuri ta ce bari mu fita mu ga me Allah zai yi haka ake wata baiwa Allah na san ta tana nan a nan wajen masallacin mun kana lokacin corona hidin ta yi yake cewa ga yara a gaban ta yanzu yake cewa ta rantse da Allah wani lokacin idan ta zo ta zauna kawai abin da take yake ta istighfari da kuma la hawla wala quwwata illa billah wani lokacin sai gadda ta gama yanke kaunawa sai kaga Allah ya kawo wani adalci dan wani lokaci akwai lokacin da take wani abokin mijinta daga Jumal kada ne turo da biyu kira ta hawaya yake Allah ta turo da daidai lokacin tana wa daidai ne turo da akawun ɗinta aka turo da akawun ɗinta sai suka ciwo kayan abinci take an jayo mata wannan in dai ta koma ga Allah ta mutu take sai ta ga Allah ya kawo ɗinta hukunci wa rajul ra'in ala ahli baiti mutum da suke kiyo ne akan iyalin gidansa in ka aiwa ba dole ba ce amma ka yi dole ka kula da ita ba dole ne ka yi ba bane amma idan ka yi wallahi sai Allah ya tambaye ka akai aiwa ba dole ba ce amma duk wanda ya haifa ya sani cewa sai Allah ya tambaye ka akan ta yawwa wa huwa mas'ulun anhu za a tambaye shi akan ƴaƴan dan bobi yake yin ƴaƴan ka goma sai a rike ma tambaya akan wannan an gama da shi na farko sai a tambaye annabi alaihi salatu wasallam a ce haka kake ba shi tarbiya in yake yi biya ce to maza sai na biyu yanzu na uku na hudu har a gama wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha mace ne kiwo ce a gidan mijinta alba almuji kenan wani biyu da ƴaƴanta aiki da anan ne yake wa mata da hatta da su suka mutu su yarda ci da yawa sai Allah ya tabbi ko kawai turo muku muke yi muna turo muku wallahi sai Allah ya tabbi ta gudu in an gaba wanka a bar ruwa a ciki an ki masulatun Allah sai Allah ya tabbi duk abin da yake kwandarin a cikin gida kar ki dauka wa Allah ba zai tam a sai Allah ya tambaye ki sai Allah ya tambaye ki abinci a kawo yadda ake wannan yanayi kawai a watsar da shi sai Allah ya tambaye ki a gyara abin yara su zuba ruwa sai a zuwa ce ma duka wayannan abubuwan ai shi ne tambayar sai an daura mata nauyi cewa komai ya je miki sai kuma in ya kawo sai Allah ya kyale shi a gidan zango ne ya shigo da yadda ba sai Allah ya tambaye shi ko ran gine ko kan gine gurin da zai tsinke na cewa wancan a wancan kanin naki ko shi ne wannan musulunci ba ba wai al'ada ba a musulunci ko shi idan yake baya so ke kare kuma zo masa in kuma yana so ba yin mai Yanyo? Kirma za ki yayi ke shiga kakata, za mu haƙura mu sai a nan. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukacin sarki ya yafe mana. In sha Allah ta ce mai zuwa sai mu tsora a kan. Kuma yadda muka yi ta faɗa, mun faɗa a jera akwai sarkin ladanai, malam Musa da a daura wani da insha Allah ranar asabar sun karshen wata karfe sha ɗaya a wajen gidan malam Nazifi hukuntawa kenan an fita can makabarta ana da yadda kowa da kowa insha Allah ta'ala sannan kuma akwai ɗaya da cibiyar masallaci duk da shi shi na ga ba ma yi zanarwa ba a dai taluki an ɗaura auren su kafin da yau na gan ya zo ga shi a can muna da Allah madaukaki ya ya ya kama aure muna da Allah madaukakin sarki ya adaza mu ya riko da hannunsa ya ba shi cikin yin adalci muna da Allah ya kina da kyawawa da kofin da madaukaka akwai ɗaya daga cikin a iyayen masallaci makota shi ma ko da yake ina biya ma koma da yake zai koma alaja ne da ya kata zai koma gurin aiki to muna da Allah mana kucin sarki ya amince da shi a kan inda ya samu kansa waɗanda suke mana wasiya da dole na alkhairi Allah mana kucin sarki ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ya sanya yanke shawa ya shigo bisa maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ke ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah ya sanya yanke shawa ya kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah ya sanya yanke shawa ya shigo bisa maɗaukaka kun fi rayuwa da tallafi da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka ƙara zuba mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مقدم خافك واتقاك واتبعناك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan tambayar da aka kawo na ga tana da alaƙa da karatu za mu ajiye ta insha Allah sai ta shi ne zuwa gobe a samu jana'i jami'i ba amuri domin wallahi na ba insha Allah ta'ala amin ya Allah wato waɗannan masu ne za a